الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Memang itu memang membuat kami hari ini dalam kami berbagi yang pertama kepada video Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Dia. Ini bukan saya mau berbicara ini Islam umat aku. Dan orang orang ini Islam aku pun sudah aku akan hanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam وإن فيها مسلمة وحضورا رضي الله عنه وسلم يسري أمره وتبع أخوات الكريم سواقة بن مالك صحابي ولكن اسمه سواقة بن مالك بن الحكم المهلكي يبي أولا حينا كافي قال سواقة ومن البخاري وكنا من سواقة في الوقتنا ينا سوى بينما أنا جالس في مجلس من مجالس القوم بين المجلس وكان إلى دوني أو تا يوريا يكون ولا زماني نمتنا جماعة قبيلة تحويش وقبيلة من المجلس أخبر رجل منهم سيدا رجل سجن ورجل سجن كبير الدم أقبل سيده حتى قام علينا ونحن جلوس حيث يأتم فهل منا بعيد فقال سيدي يا سراقة يا أخي سراقة بن مالك يا سراقة بن مالك إني رأيت آنفا أسودة بالساحل تأتت أذنم تجده كله كالبرد لن يكافئ ma'ana na farko ga wani mutane suna tafiya wa ka muhammadu wa ashabu a gani na ina tsammanin da yi muhammadu ne da mutane wasu wani su da mutane da shi ko da yin jira ne ba da su ba da shi su ba ka yi cewa ba a rafu a zuciya su gida sai ce ba a rafu an na hukum yana faɗi da ya zama cewa in su ne ba kuntu lahu amma sai nake da shi إنهم ليسوا كي لا يقصدون ولكنك رأيت فلانا وفلانا قال لي رواية الغالب بنت انطلقوا بأعيننا آمنوا بعد أن يمسكوا كذب المؤمنون فانفسهم وأنا لي رواية يعني سكوت سوري كي ينفصل بالضباني إذا كنت أحط نفسي في السفر لأن أسوي ساموها لن تكتب da aka ce a sami duwan da ya kawo wanda Allah sun kalama ko da ne ko ba ne shi da abokan ba an sa da kuyi da ba ka ran ko ne shi zuwa su ne ke ya ci ribar wannan abu ya kawo da wani daga samun wani shi ya samu da aka ana cewa an wani duhu an kawo wani ne da ba a kuma suna fitar a gabar ruwa kuma musamman bayan magariba ko farkon dare kafin dare yayi yawa sosai ko kuma da wani wanda za a iya hango shi daga yau musamman kuma su suka saba da area da suke zuwa sai su ke a wannan hukumar da kanyar musu ba mai zaɓen da shi su gama da shi da abokan da fiye ba a wane ne da wane sai ka fito wasu mutanen da ban da jikin mutanen mutanen haka cewa da nuna suke fita kuma a idan musu kuma da duk su ban da su na ƙasa bayan wannan sai da zauna wani lokaci mai zan tsawo a wannan majalisun da ake zaune ثم طلعت من الناس ودخلت من البلاد فأمر الجارية زينب المشي ويوزعها أن تخرج فرسا شوف ثم islam shi ne ne yau amma haka suke amfani da lafazin shi yasa yake wahiya hakika gudu ma'ana shi wannan gudu a lokacin yana bayan wani ɗan gudu yau sai aka fara gudu jigawa tarin ƙasa da ya hau sama shi ne jigawa aka ma lokacin gudu yana wannan bayan gudu fata hadishu ra alayya hadishu gudu da tsere min gudu wa asafu ma'i ruhi na ɗauki mashi na tare da mu wa kawasu bihi bayan amin da alibai sai na fita kudin ta bayan gida mana ban mutu da ba yadda wasu jama'a za su iya gani da haka a tunkari ne a tambaye ni na ta musa har a hamsi mai nake yi yace fa fa ko bi zucihi amma sai sai sai na kama wato na shaka zuciya zuciya ana nufin ruwansa ruwan bashi me ya yi ruwa wurin da yake karfa mai tsini ko yau sai ce sai na cika shi a shi ne amsartu bi alamu da yake sama waje alfu asfala ko sa da yana kai na tsaba shi sama ruwan sama sannan shi kuma kasan yana taba kasa wanzu ne shi abin da ake da su shi ne halina su bi asfala ko ne wato wani karfe da ke kasan shi abin da mashi ainihin karfe mashi akwai ruwan can mai dini akwai kuma karfe daga ƙasa domin karfen na ƙasa shi ake jima a zuci shi ke faɗaɗɗu bai zuci yin abuwa ma'ana sai na caka wannan ƙasar nasa a ƙasa samun kuma mashi yana kallon sama domin in ya caka wani ruwa a da a ga alamar mashi har a yi aiki da nuna ina wannan mutum ya fi sannan sai ke cewa ko a faɗaɗɗu aliyau to da sai ƙara fasa ramar sai ce na tsukuyo da samansa ma'ana saman sai dawo kasa kasa ya koma sama hatta a taitu a farasin hannun mulki na farkin tuha na mulki farafa tuha su ƙarfimu na daga ma'ana na daga ina na hau da ita to ƙarfimu ɗin ke sauri da ni min ƙarfimu bi ke sauri da ni hatta da zaune min har na kusa da inda suke kawo kusa da suna da Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake nufi da ya kawo rukun ya zabi rukun shi ne ma na farka ya fi zabi rukun ya ke gudu har sai da ya kai wato shi da sauri har sai da ya kai kusa da inda su fa an da rabbi farasi a lokacin da sai yake da ya kuce bi fa karatu an ka sai ya fado da kai fa kuntu sai ya miƙe fa ahwaitu yadi ila kinanati sai na kai hannuna wato na farko da hannuna ya kai na wato walina walina ya sa maka shi abin da kibo kibo a cikin fastakhrajtu min al-azlam sai fito da kibo da cikin wani wani da ake sa su kibo ne fastakhrajtu biha sai ne istiksami istiksami shi ne neman sa'a da za ku kiyaye wa nasu suka bayan wanda suka su nuni annabi ko yana cikin abubuwan jahiliya da suke da shirka a cikin wato sai a dauki kibo kibiyoyi kenan sai a yi rubutu a ciki wanda mutum na ko kuma ya ce if'al zai ka aikata sai a rubuta if'al da mutum kibiya daya sai a samu wata kibiyar ko sai a rubuta la ta'al kada ka aikata sai a haɗa su sai a zaura yin gida a ba su wajen gida na sannan sai a sa hannu sai a zaura yin dariya duk wanda ta ba da umarni ta ba da gida a yi shi ne istisami ma'ana abin da ya rubuta a kurkuku amla in karbe su ne ya kai musu hari ko kuma in saurara da ɗari shi ne abin da ya rubuta wa ya yi nemi ko kuma su ba shi amsa domin su ba ba a jami'i fa kawai da lafi a kawai sai abin ne na ke iya yi ma'ana za ta faɗi Allah ya hana cewa za ka kada ka aikata wani kifin fara sai ya shi labar mulki na na shiga ba wa asirin da dama na sabawa wannan kibobin da suka bada umarni da suka baya ba ya ce za ka faɗi ka aikata ba shi kuma so yake aikata sai ya hau kan gefe ya sabawa abin da ma kika ne ba kai biyu ne kyau sosai تقربه إلى ربك من أفعال كسلتك حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد من كسل رسول حتى كنا دين كراتون الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينتهي في مبايع ويجي بايع ويجي ويجي ويجي ويجي ويجي ويجي ويجي tambaya abubakar shi kuma yana yawan wani duwa da yake so ko akwai wani a bayan shi yana so ya ci masu ko kuma ba kowa ta kafi ya da farasu ana cikin haka haka yau a sai kafafun doki na na gaba saka sai suka nufi a cikin kuri Allah ya umarci wannan kafofi suka nufi a cikin kuri gaba ɗaya ka tafi da في الأرض حتى بلغ حتى بلغت الركبتين حسينا وتو رجلين لم يدرسوا أتوبيو إن أتي يدا dangane da amuri kafa biyu suna nufin kafafun na gaba rijin kuma suna nufin kafafun baya a larabar ba kuma da mun cewa kafa kafar gaba da kafar baya ba haka yadda waɗannan kafafun gaba kamar yadda hannu da da adam da zai fito ya jima to haka ake haka suke ce masu yau to shi ne sai cewa fatar ke da fara shi yi arzi haka balaga ta abun da ta yi na suka gani zuwa ya ce fakarar ku an na sai na sauko na fato da kai kuma a zaben kuma sannan ne mata tsawa na zabuye ta da abin da aka sabe wa doki tsawa da shi da zabuye da shi wannan abu ce ta farka sai ta niki wannan takattu bin yanayi ba ta iya fito da kafafun wato hannayen nan ko kafafun da wajen nan malam mastawat amma da dai ta fito din qa'imatan yayin da ta zaro kafafun da garireyi ta tsaya sosai da kafar ta kuma idza ya akal yadai ka rubaru sabu fi samai mithlu duha yace sai da wato ƙura daga cikin wannan ramin da kafafun da aka zare kafafun nata wato kafafun su fito sai ga wata ƙura da ke da kasan hayaki tana yin sama shi ne mana safirun a fisamai tana hawa zuwa sama misli dukkan kamar zai kashe hayaki haka zuwa ta ambulo hudu fasfasar su ne ɗafinan ita sai na sake yin wannan neman sa'a da wannan kibobin na sake rubutawa makawa da lafi na kawo sai wannan dai abin da ba na so ne ta fito ma'ana lafi فناديتهم بالأمان sai na tsalla murya ta na tsalla sauci na kira su cewa to zaman lafiya ne ke shi ne ma'anar na dai ku bil aman ya dauka sauci ya ce to shi yana kira a saurara a yi a tsaya ma a tsaya zai yi bayani da neman zaman lafiya ya ce fa wakafu sai suka tsaya wato kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya نعم سيدي سوى ولا ليكم بالامان زين في الارض اصورنا كما لا كان منكم فوق انفسنا اصورنا فركبت فرسي سنة حروفنا حتى جئت حسنا اليه بسكين ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنه أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم sai zama cewa a zuciyata abin da ya auku a zuciyata na ji a jikina na fahimta cewa lalle sakamakon abin da ya auku din nan da tsare da aka yi har wannan kibobin da ne ne ma a ce a'a ma'ana ya fito cewa kan ka aikata sannan kuma ga doki na kafa ko su da muke a cikin yayi yace sai na ji a jikina cewa kan لما جئت النبي الله صلى الله عليه وسلم سيظهر سيظهر لنا يا رجال معنى كلمة من الناس أن تلك ولا كريم فقلت له سنسي بشيء صلى الله عليه وسلم إن قومك قد جعلوا فيك الدية موسى أنك حسن سعدية أكلك يوم يكاو كان ليس كفار إلا أبادية تموتوا وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس به سيدنا رسول الله أبنك متى نسكي نفيك سوء cewa ga abin mutane suke shirya wa za su aikata musu da wani su wa alattu alaihim musala wa mata'a na biyu musu to ga ne musu tayin in ba su buduri da kaya ma'ana da na kawo su da Allah ya abinci ya rage mu ya ya yi nasa su falam yarzani sai ba su karɓi komai da wuri na ba su rage mu ba shine yarzani falam yankusani ma'ana ba su rage mu ko ba su karɓi komai abu na ba kamar su ce a ma da lafiya walam yin alani ba su doke mu komai ba illa an fada sai dai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أخفي عنا تقول لما معنى كده تجيب غدا لبالي شيك نحن نسلم بس كان في فضل سبع بس كان في موضوع سبع بس كان في كاين وخمسين في وكلية واسطة كيف أنا أما أقول سلمي ما تقول شيء كان تكون أسيري كان تجيب لها وكان يعيني فسألته أن يكتب لي كتابا عن الأمن سيدي سيدنا المسلمين صلى الله عليه وسلم يروم جامي يروم جامي وتتكدى كأمن كأمن شيء قال لي أمن لي أمن جنة ما لا يعني فيما لو سلم النبي صلى الله عليه وسلم لو إلا يا بني وأنني ذكر مخالف للفرض الإمام البخاري akwai riwayar da ɗalibai a fi ya rubuta su da lafiyar nubuwa ibn abdulbar ya kawo ta cikin al-isti'ab ibn hajar ya kawo ta cikin al-isaba da ibn isaba kisan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam a tabbatu cewa ya ce wa sawafa ya kake gani idan da za a sanya maka cewa zai kisa a hannun wato a sa maka ruwa da zinari abin hannu da kisra ya kisa wani ne kisra kisra shi ne domin bayan a lokaci sarkin bayan wanda a al'adar laraba a wajen yin su sunan kiran na kuma da laraba su wani saboda tsabar yadda mulkin zai ko kaifi kuma ba su ɗauki larabawa a matsayin mutane ba da mutum wanda ana sarrafa an biyo shi ana neman rayuwarsa amma a lokacin sai yake cewa suraka me za ka ce inda za a sanya maka mutu wannan na dinari na kisra a hannunka sai ke cewa kisra kuma hurmus ita da ke kisra dan hurmus ma'ana ko yana zamanin wani daban sai su yi sai ne masa alƙawari yake za a sanya maka wani shi ne abin da kawo kamar yadda asalin ruwaya a shi albai a cikin dubu da suka ruwayo wasu sun ruwayo ta ko sun faɗi da ne kamar dai ita abin ba shi ibn hajar ba da isnani ba shi bai a cikin wasu da isnani amma riwaya ce musa domin alhassan albasari shi ne yake faɗi iskar kuma ga shi baya a wata riwaya ya faɗi cewa umar kamar kuma hasan muslim ya da umar wajen za a kan yin waya da musu to shi yasa malamai suke wani hukuncin cewa wannan riwaya ta wannan kisa ba ta inganta ba amma dai wani hukumi da ke malaman sila sun karɓe ta musamman lokacin da abin da ya faru zamanin umar din an kai to lokacin da aka yi yaƙi aka shi farisa da yaƙi kuma aka ɗauko ganima daga cikin ganimar akwai wanda abu na abubuwan shi kisa da zuwan faris da aka kawo ga hukumar hukumar ya dauka ya ce ina su ba ka cikin mali aka kira su haka ya dora masa da tajin wani kuma wani abu ne da ke nuna in kisa ta tabbata rashin damuwar harkokin musulunci da haka duniya da sai ya dauka shi ya za ki umarwa ya alfa'ari cewa gashi nan ina masu mulki bayan sa mun ba su mulki ko kun ga wata kashi mu da makani da wata musa saboda nuna ma abun ba shi muhimmanci sai aka kira wani wanda kamar da alwaya suke faɗa umar ya ce da shi ka ce alhamdulillah ka ce na da Allah wanda ya sanya wannan abun wato kan sarki na kisra da mutuwarsa a hannuna a matsayina a arabi na ce arabi ya balaga wa amma dai kuma shi ya yi ya bi daraja abin kisa a lokacin jin mulkin a iran na fara mun cewa to shi yasa sai aka ɗauki wannan abu ko yasa aka sawa a tsoron sakin mali a hannunsa sannan kasancewar abu ne na zina da kisa da kuma ya kasa zina da hannu ba ka sai shi a cikin cikin nima amma dai an samu da shi a hannun sa wanda aka yi masa wannan alƙawari ba ko dai yake da riwaya ta amma to anan ne wannan abu ya duk da shi yasa ku ga الإمام البخاري في كونه ثم الأولى وثم شرفين تقبل بإن لم تتداين وعبار اتصال السنة باب تقوة ما لله قدر المعاصرة البخاري بايا جمسوة لأن أنسى من مجرد المعاصرة المعاصرة شيء أنسى kakanni wannan malami ya rayu wani lokaci da da wannan malami in aka yi wani yaro wani wani hadisi daga wani sai an tabbatar shi sai ya tabbatar da cewa sun rayu lokaci guda kuma ya tabbatar da cewa sun rayu al'imam musulunci ne kan gamsu da mujarrabin mu'afara ba tare da tabbacin mai ƙari don haka al'imam bukari a musu a musu bai da wani kuma asali ba a cikin riwayar akwai wani suwai ibn mas'ud wanda suka ce shi kuma da shi da aka ne in iskar ba ta inganta ba abu malami amma kuma malaman sira ta shahara a wurin su cikin karba bai mu ci gaba da ilimin karba sai yake cewa wasu alfi ne ya fi bari ita ba amin don sai na bakin shi rubuta wa littafin abinci ma'ana rubutu ba littafin ke ke nan wani da yana zuwa ma'anarsa shi ne takarda abin da mun takarda ta aminci in yi wani zai yi nuna a san cewa shi ne ba da aka kauna da shi ba ta aminci ba amma ami rabta buhaira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ami rabta buhaira ya da kuma kuma يمالك المظلوم وكتب لي في كتابه في رفعته او في كتاب عمر ومن تجول من عدم النجيل عدم عدم الفاتح يوم في اخر كتاب او او الجيل ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل وصبح يجيب عليه kaga dai ya haɗu da wannan wato jahilin da aka wula za a bayar ma'ana wannan kyauta da za a bayar ta biya na rakumi ɗari ya haɗu da ita kuma abin ya gabe shi yace wa fi riwaya ce a wata riwaya an abi bakr daga abu bakr qala intahalna wal qawm yaquluna mun kama hanya alhali mutane suna neman walam yudrikna minhum ahadun ghayru siraqa babu wanda ya same mu ya riske mu a cikin mutanen nan bane zuwa abin mai ibn juhshu على فرس له إلى كم ولي له من المنتجات فقلت سيدتي بشيء هذا الطلب ما سمعت به من أنس هذا الطلب قبل أن أنا يا رسول الله قلت يا رسول الله ما طلب كنت طلب أن يكون معصمين قلت يا معصمين ما يصير تسليم يا رسول الله فقال ألوسني من صلى الله عليه وسلم يقول محمد لا تحزن إن الله معنا كم تدعون كم تدعون تلقون أثر عليه إن الله على لي ألا يستعين ورجع سراقة شكر سراقة سيقوم وولد الناس الطلب سيحة كنت أسنى نفس تأيما معنى أنت زمن هو لا زمن لا أمين لي فجعل يقول كل يبدأ إن ساعة شوكا ko a sa wannan cewa duk wanda ya kai wannan za a bashi yadda yake zafi da su ko idan komai mutum ne yake so ya cimma wani abokin gaba yana sa kuɗi zai samu da zai cikin zuciya ina fito da yin ɓarnar ɓarnar amma haka kawai ina za a bar mutane a cikin kowa ya wa kansa hukunci ya so wanda yake so gwargwadon abin da ke sa a hukunta ka so hukunci ya ki wanda ya ki gwargwadon zuciyarsa da za ka masa hukunci wani mutum ne ko wani mutum banza ne so ya kuma da za ka rubuta ne a kan wani da aka yi amma mafi yawa idan ma ɗan kuɗi ake a baiwa wasu su ne su aikata wani abu wanda shi ta kowane da ke samun kashi kuma mutum abin da za yi wani zantar da shi a zuciyarsa ya bi cewa bari ya je aikata wani abu shi ne tunanin wannan abu da aka kasuwa za a bari shi ba ruwan da wa zai kashe kawai shi ne na so duba wani da tasirin abin duniya ya kan kai ga mutum ya fita daga hanya ba wanda zai kai wani abu ba daidai ba ne mutumin nan bai yi komai ba ni ba zan shiga ba a samu masu hankali ma sai a abubuwa mai kai wata mu saboda dukiyar mai yawa na kuma ta yi abubuwa lalabi ba ka ɗan mai kai an zuwa ne to Allah ya wata mu ina gara wani bukatar kowa zai yi niyyar abin da ya niyya ya aika kuma abin da niyyar su ka sa ba wani abu ne yake wa kana umarin na halin jahilin halin hima
Yeah, yeah.
يوما ورجع سراقه ووجد الناس في الطلب فجعل يقول يوما يقوم يسأل موسى لسان لسان ما فيقول سيد دون أين سيد سوء قد استبرأت لكم الخبر عين لا جمعه لا بال لا ما لا لا برا جده لا بال كان كفنا تفيد ما ها هنا ننجي من ذلك an gama ni na ita mutunci hukuma ko kuma ko ta hanyar ma na sai kada su maimakon su bi hanyar nan ne da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayyana musu a'a nan hanyar ne ba kowa na gama da hidina bincika an na ji duk na kara da na dawo ba kowa ba su ne ko kuma ko wata hanyar ba ta kuma bai ba musulunci ba amma yi wannan saboda wannan abin da su da suka yarda da shi na rike alkawari kuma da ba da rike bakin su ba za su magana ba a shi sai yake cewa wa kana awwalan nahari jahilan alayhi ma ga shi ko wannan mutumi a farkon wuni ma'ana da safe shine mai kokari ya gafar dan ya samu ya je ya kamo su wa akhiru amma a karshen wuni halisan lahuma ga shi yana gani su wani lamarin ke Allah Allah ne ya kashe mu wannan gefen shi ma azabin ma'an ya ciwo shi wannan kuma da gaba shi ma da wasu ne bukari to abu ne da ya yawa ko abu wannan hanya duk da ita insha Allah kuma da amma da mana akwai da musa da malamai suka rubuta da da abin da shafi abubuwan da suka abubuwa da jira mun yi ma wannan abubuwan da waka ya insha Allah za mu yi da ala darasi na rana sai musamman kawai domin magana akan darussan da da suke cikin magana da jira da jira abu na biyar yace wa fil tariqi a wannan hanya ne laqiya nabi sallallahu alaihi wasallam mulayya ibn husayn al-aslami annabi sallallahu alaihi wasallam ya mulayya ibn husayn al-aslami dai ne cikin sahabbai wanda ya bayan yin musulunci ya wuce musulunci wa ma aku na ko tamanina bai tare da shi akwai gida gida kawai ya kai gida tamanin fa aslama wa ya musulunci su ma su musulunci وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاخره وصلوا خلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليه العشاء ثم سكي صلى عليه أمان وإن نفسك مسلم كما سكي صلى أمان من الله صلى الله عليه وسلم جل كحن وأقام بريدة بقلب قومه شكرا بريدة يدون كان لهم كانسا حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده في ذوم من الله صلى الله عليه وسلم وعلى لداه مدينة ما يا دون النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن بريدة أما ولد عبد الله بن بريدة أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم آه كان يتفاءل ولا يتطيب وأن الرواية أروت متميزة أوس ابن عبد الله بن بريدة لم تولد الوجود أما شنو ما نقول في دم ولا مسؤول آخر من الوجود إسناد الرواية التي كانت saboda ɗan da'ibi bal kuma kawai da hadisi ba ta kai da malamai suka ambata to amma dai shi yau malamin mai littafin ya kawo shi bai ambaci sunan wannan ba wato asali daga aus ibn abdullahi ibn burayda ya rawaito daga baban abdullahi ibn burayda dan gidan burayda ibn al-husayn bin kanun al-aslam kana yace kana ya tafa'alu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi kyakkyawan fata wala ya tabayyu amma ba ya tabayyu ma'ana yakan faɗi al'ummar kalmar alheri aka faɗa ya yi sa fatan alheri saboda ya yi wata kalmar alheri amma ba ya yi ma'ana in ya yi wata kalma ya fasa aikata wani abu saboda gudun wani mummunan abu zai same shi wani shi ake cikin sani tabi ma'ana kamar da muka sani ne a al'ada a goma hausa haka yake haka abu da yawa mutum ya fito a kodin daga aiki irin nasa ya ɗauki tsuntsu sai a sake shi sai ya sama in yi dama sai a ce akwai sa'a in yi hagu sai a ce ba sa'a wani shi ake jin musulmi abin da zai sa ka ka aikata abu ko ka bari shi ne sani shi kuma kyakkyawan fata ko ne kafin zo kanka mun kamar in ka sani mun zuwa nan akwai a mutum ne ko zai tafiya a ce in ya haɗu da kuku akwai sa'a in ya haɗu da makamu ba sa'a ko kuma sun guya haka gwargwadon da yadda ko na gari da irin al'ada su ko idan kuma wani abu ne da aka sani a al'ada ana yin wannan allaka abu da shi a ce in kaga kaza ko da sa in kaga kaza kuma ba sa wani da ake kiwon sanki kuma shirka ce karama yau haramun ne mutum shi da cikin yin wannan yau shirka ce karama amma abin da ake kiwon kyakkyawan fata kana cikin hulɗa da mutum sai ka ji ya faɗi wata kalma ta alheri sai ka sa a tun da yau da wani irin kalma muka buɗe ba alhamdulillah wannan ce ake cewa al-tafa'ul yau kyakkyawan fata ne na zaton alheri daga wata kalma da kai daga wani shi wannan ba shi da matsala amma wannan da zai sa ka yi ko ka fasa wannan shi ake cewa tafa'ul musamman idan kana aiki tsarin cewa wani abu na cuta zai same ka nan shi ne abin da ke faɗi cewa kana ya tafa'alu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tafa'ul ما تفاعل بالعلم يوم تفاءل بالهم يوم ولا يتغير فركب بريدة في سبعين راكبا بريدة يا قوم كان موجود سبعين سبعين من أهل بيته كان متناسى من بني سعد إلى بنو سعد فلقي النبي صلى الله عليه وسلم سيحة من تألى صلى الله عليه وسلم وقتل قصة سيحة فأجاب من يد تعود يد سبعه وأن يد الجلد يسمع إذا من الله صلى الله عليه وسلم فقال له سيشي بشيء معناه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشيء لمن أنت؟ كيف هو الإله؟ معناه أنه هو القبيلة يجي قال من أسلم من القبيلة أسلم فقال لأبي بكر سي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر سلمنا إن شاء الله بعض بعض ذلك معنى منعتكم زمن لا فيه saboda mai mai wata kalma ta nuna daga aslam kabilan aslam ma'ana za ta nuna lafiyar cikin ma'ana ba za ta yi ba kome ba abin da alisu zama ya fahimta ke da sanin a gwagwari ne da ruwa cikin kun ma ƙara su wace shi min bani man a aslam ɗin kuma daga manuwa ma'ana wani mufahirin dinka a cikin kabilan wace shi ƙara sai yi shi min bani sahi shi daga manuwa ƙara sai shi fara da samun ƙara من في سبب انا نكون له الى نكون له الى تكون الى مسلم لا مسلم daga wannan sunan ya ɗauki wannan abuwan da ake so da kawo na mutuna ne muna kusa yau to sai ne kamar da ya mata mana wannan ruwaya ya kuma ya yi ishara da dama zuwa ga musulmi ba yau kuma riwaya ce da ifa da kamar da shirin albani a mutu a cikin sun su da ya kawo ta سنة الحديث الضعيفة والموضوع حديث ما يقول لدليل بدون شهادة ومن بدون اجتهاد. إذا أسكن إسناد الأبي أوس بن عبد الله بن هريرة ما لم يسمى يقع مولانا ابن القطاية يكتب منكر الحديث. دكما راوي لما لم يسكت منكر الحديث وحديث ضعيف جدا ضعيف. نعم. أعلم بالنسبة لكم. طيب رواية لولي وقبيل من الإسماعيل أو نشد أبيعه إذ ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم هل يوصي بأبي أوس تميم بن حجر أو بأبي تميم أوس بن حجر أخذ السنة أوس بن عبد الله بن حجر ومن أوس بن حجر ابن حجر أوس بن الإصابة كم درس وعليه الصلاة والسلام يا حفظ شيء شيء واحد الأسلمين يعني شيء بقحدوات وانه كلمة كانوا للفظة ديوة قحدوات وصوص شيء خضوات وصوص شيء حذوات وصوص شيء جدوات أخذني كلمة شيء داما أعوانت اللغة كنت حفظها لو أنا عمقاني لك أنا منكم إيه بسونا إيه يعني دا متعنقون قبيلة أسلم سبيل ممكن أن تكون كان أسلم وانه إيه منو أسلمين معناها مستغل في المسلم نبي من سنة بنم خلوات هو جماعات هو حلوات هو هو جماعات نم كماتي كأحداوات إن أنتم أقوين نقول ربوه وأن جن لسكر ربوه جزوات تكلمني بدا يا أن أرفع في بدا ونقوم يد يا في ذاتي وانا هو قصدا يدا كلمة كده أسلم ولعل شيء معناه قحداوات من الباب قحداوات kamar da sauran da suka rubuta bayan samun bincike me yawa abin da samu ne suka ambata kenan asali abin da ake nufi ne bilal asal wato kasar ko yankin da kabilar aslan suke zaune ciki bainal jufa tsakanin jufa wa harsha da harsha bil abs da kasar a irin da ake kira al abs ita ma sunan gini wa kana qad arba'a alayhi ba'du dhahri shi manzo sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin abin daya daga cikin wato labarin da suke hawa suna kai rabuwa biyu ba shi da abokan to ɗaya daga ciki abu ba ya dace ya kasa tafiya yadda ake fa kana huwa wa abu bakr ala jamalin wahid sai suka koma da shi da abokan suka kawo kan rabuwa guda daya bayan guda koma ne da to da suka haɗa wannan bawan Allah mai suna Aus ibn Abdullah ibn Adam al-Aslami فحمله أوس على فحل من إبل سي أوس إنه ابن عبد الله بن حجر سي كل من أنا صلى الله عليه وسلم أكبر ولي namiji daga cikin raƙunan wato wani karo mai ƙarfi a haka ne kuma fa'al ko yau sai su wa ba'a kama abu ma gulamun ya sukuhu a gulamun na usmuhu masukuhu to rukun yana da wani bawa nasa sunansa masukuhu sai haɗa suka rasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya je ya rafa su وقال يأتي لشيء اصدق بهما حيث تعلم من محارم الطريق يجري كبير كشدة سوء إنك سني لأن بيجو في محارم الطريق عمل بدرجة معنى إنك سني كبير سوء إنك سني ولا تفارقهما كلا كلا سوء آه فصلت بهما يتسيري لسوء الطريقة حتى أدخلهما المدينة يجي لسوء عنيا يأتي حتى يسكت الله وفي المدينة ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعودا إلى سنين فنسي النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين شيء مسعود من وقوم أبو المدينة كاي عيك لا أكساك ثم كان كاي تكبو وأمره أن يأمر أوسا أن يسيم إبله يكون أبو مسيشي لجواه كان يتسيم أوس ina kuma kasa ya rika sanya wa lakumansa alama ma'ana kada ya bar da kuɗi babu alama a jikinsa wannan al'ada ce suka saba ta tun a jahiliya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu bai ce a daina ta ba ma'ana a yi sakiya suke wato ba a sawa a wuta ko basilla sai ja sai a ɗauka da kamar sakiya haka sai a yi zane na alama da cewa wannan na wane to kowace kabila da irin alamar da suke sawa ramuwarsu na hujjamu yau to shi ne alaihi sallallahu alaihi sai umarce shi cewa ka ce masa ya rike wa rafunan alama ba haka kawai wuyan su saka ba ko ba yau fi a'naqiha a wuyan ne da su yi alama shi ne su sa qaid al-fars qaid al-fars an tun da bai bai wuji a zana hoton da bai bai wuji domin wuji bai ne biya ce da wani misali daya hawa halata daya da wata daya da sai a sa kuma a wani wata igiyar a tsakanin su zai kalli haka ake yi mutum to wannan alama a yi zanen sake a yawo kuma a sake wani yace ya zana shi a wuyan da kuma su zama ita ce alamar su da za a gane da kuma su in ji masu sallallahu alaihi wasallam ya bada wani umarni a gaya masa ya ma kuma gane yace wa huwa halaqatan shi ne guda biyu guda biyu wato rin guda biyu madda bainahuma madda aka sa kuma wata igiya da miki tsakanin su nan ga ɗaya nan ga ɗaya kuma tsakanin su ga wani ga wata igiyar kariya fahiya shi mafi wannan ita ce alama su har a ɗaya da cikin su yana cewa wannan alamar a wata riwaya da wani suna samu suna faɗa cewa kuma har zuwa wani lokaci da mai shi ne littafin yin misali ne shi ke wannan alama da aka samu na bada umarni ita ce alamar duk mutumin da ya fito daga kabilan aslam in yana da rabu wannan alamar ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wannan shine sai yake cewa walan ma akal mushrikuna yawma uhud yayin da mushrikai suka zo ranar yankin uhud asala ausun gulamahu mas'udan na bunayya sai shi ausun dinnan ya aiki wannan yaron nasa bawansa mas'udan bunayya ya aike shi min al'ams da ka kasasu al'ams ai mun fi da bayo sunan da al'ams ya aiko shi ala kalamai da kafasta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد يخبره به yana ba shi labari a kan su wato mutanen kabilar bin masar wannan riwaya da muka ji shi da karahu ibn maqula an al-qabr ibn maqula ne ambace shi in an ce ya ambata ana nufin ba da isnadi ba bai kawo isnadi kawai ambata shi ba kabari ya ya mutu وقد أسلم بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بايع من الله صلى الله عليه وسلم يا اسم مدينة wancan ya musulunta wa kana yasuru al-arz kuma yana daure a al-arz ma'ana bai kuma bar wurin ba amma ya zama ne da musulunci ne kuma ya zauna tare da mutane wanda shi ma a cikin kofin ba ba yin wato da kuma sirar ne hisham ita ma kuma da matsala a cikin nata islam kuma da malaman suka ambata a yana da muhimmanci in mutum yana karanta irin wannan abubuwa ba kawai sallama ko wani kawai amma ya kankani ki abin da ne inda malamai sun aiki a kan waɗannan ruwaye kuma wani abu da cikin waɗannan labarai ba zai ƙara komai ba ko na daraja wanda aka sani ko na daraja abu ko na daraja kowa dan an faɗi wani abu sai idan ya inganta in ya inganta na domin da abin da bai inganta ba a same shi malamai sun bayyana gaskiyarsa cewa ya tabbata haka abin ya aukuwa to ba ka da bukatar sai ka yi amfani da shi mafi gani ne a duniya wani wanda ba shi ba ya wadatar da mu daga gare shi ba ba bukata to abu na uku da ya auku har yanzu a hanyar shi ne ce wafi tsariki fi babu ri'in a kwarin da ake ce bari'in lafiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam zubaira annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada zubair bin awwam wa huwa fi rakb min al-muslimin yana cikin wato wasu mahaya da cikin musulmi bayan sun wato suka ce hijira mun san an hijira mun gugu wa kai daban-daban ko yau zubair yana da wasu musulmi sun taho kanu tijjara suna kasuwancin su kawafiri ne min sham suna dawowa daga sham فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر ثيابا بياضا الوكسنا سي الزبير كفر سوريانية وكفر يسمو دوكيا سي بيو من الله صلى الله عليه وسلم على أبو بكر فلا الانتفاقي يباس السكساء ونحن الزبير ونحن الزبير ابن الله رضي الله عنه wani shi mana shi abin da ya auku wani shi kuma riwaya ya samu ta daga bukari kamar da yake rawa dalika al-bukhari عن قروة بن الزبير إلى قروة بن الزبير بن الله bayan wannan shi ne abubuwa da malami ya kawo guda bakwai da suka abubu a ruwan suka wasu sun tabbata wasu sun tabbata ba gurgudu ne babban abin da za mu samu da darasi kuma da zamu gudu irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakuri a wannan tafiya da kuma abubuwan da ya haɗu da su ne da irin yadda alamomi suka nuna gaskiyar manzanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mu'ujizozi da yawa cikin wannan tafiya ba abin da kusa hukumar ma'abar da abin da aka zo da ake a wurin da nunan da ya samu bayan kuwa da hukun ba su da abin ma da za su ci da abin da ya faru da su aka kan ma da kuna har da farko da su da mutum wani jirgin da su ne da kuma dai abubuwan da aka amurka dukkan su suka tabbatar mana gaskiyar manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu kokonto ko da kala zama wannan ya da mizanin da ke nan a lokacin da kafin mutane su fahimta to balantana yanzu kowa da ya fahimci abin karanta abin da ya auku kawai muke a yi da muka to abu na gaba malamin ya mana kwallo ko ko yace an-nuzul li quwa yake wani kuma ba mu yin zama shi ko kuma za mu iya hada shi da wancan amma dai mu karanta ko da wannan ne sai zama ma ko da za mu zama wannan mawdu'i ya saboda sai a yi kuma rayuwar madina سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم أتباع أكثر يأتي من الأمور تسوي من الأمور تسوي يسير أن يقول الجمعة سوراء الله رحمه الله وفي يوم الاثنين أنا لجنين كفص ربيع الأول سنة أربع عشر من النبوة كانت هو شهر كأنه وهي السنة الأولى من الهجرة وتذكرت فرقوة الهجرة من الموافق والثلاثة لا أشرين أخو زوجة سبتمبر شكرة تعيش أشرين بيو رجل كلمة بيقولي كلمة ولا تسوى ميلادية نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقباء النبي صلى الله عليه وسلم على آله سوف الله كما يدي كاوشي وانا لتاهي نوم تنوزع mutumin da yake imani ya rubuta littafin sira don shafin sira a wani da suna ko sun sa a masu yin alami a jinsi na ɗaya shafi na ɗari da biyu ya ce wa fi hada yau ba ƙasar kuma a yi ce wa fi hada yau can ta umu musa allahu alaihi wasallam talatatan wa hamsina ana kamila a wannan rana ne shekaru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga 60 a 53 kamilan cip لا وكس ولا شطط باء لي باء كاين لان النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الله وان لا نكران النبي صلى الله عليه وسلم يشكى شكرا خمسين ركوع ورود الانسان في جوانب الله عليه يوسف شيء وانت ممكن يرجع رحمة العالمين والمسلم اللي يدور يبني فرق بالتالي من أكبر أسير النبي صلى الله عليه وسلم عليه في سنة فتقول حقيقة من اللي يكون ينسى إلى وان التاريخ الميلادية فتقول فلان كذا أو من أقول kuma da ke tattara na kaza kaza ne to shine za ka sau yawa shi wannan safiyu muhammad al-mubarak koi yana yawan nika abubuwa gare shi ya dauko magana da wasu da abin da ya fi kayi abin da wannan yana ya fi sau shi da na ko a cikin wani ta yau yace wa tamma ala nubuwwati inda la tada ashara aman haka nan kuma annabcin zai kai shekara goma sha uku shi ma cik inda man yakunu a wurin mutumin ko a wurin malaman da suke cewa inda hukuku yi wa bin ruwa cewa an yi ma masu da annabci ne biyu tisɗin في تسع ربيع الأول سنة 41 wanda yake ganin cewa annabci ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana an masa wahayin farko an mai da shi annabi ne a ranar tara da rabiul awwal a shekara ta arba'in da ɗaya ta rayuwarsa yau ta rayuwarsa min an yi jirgi da lokacin da aka yi shekara da giwa wa amma man yaqulu amma wanda yake cewa innahu uqima bin nubuwa fi ramadan sanata 41 wanda ke ganin a watan ramadan ne shekara ta 41 inda min an yi jirgi da shekara da giwa فعنده وعون والرأيين يتم على نبوته على ذلك اليوم أولا لا لم تقص دوتا سن جانبين أول ينا شكا 12 عاما و15 و15 أو 15 أشهر يوم يكفي شكرا قوم شابيني يكون وجهك التي من الله صلى الله عليه وسلم wannan duk wani kwalewa ne da ya shafi shafi tarihi a kai wato lissafin kokon a kansa wa tsawon tashar yawan bai haka kwanan goma sha takwas au na ne ne shi ne yawan ko kuma a kwanan shan in ji wannan mai lissafin kuma ne ya kuma tsanto da na fi da kuma ramar su ne ake kala kurwa kuma su ne kurwa kuma su ne ya ambata kamar yadda alimamu bukari ya rubuta wani mutum shi mai tsara ruwa ina da gudu bukari ya zo shi a zamu kuma ya fi wani abu a tsakanin da da ibn qayyim annabi ya kuma da kitabun zani ma'al me urwar ibn zubair yake cewa yace sami'a al-muslimun bil madinati bi ma'radi rasulillah sallallahu alaihi wasallam musulmi a madina sun yi wannan da Allah sallallahu alaihi wasallam makka da makka fakanu yurduna fi ghadatin ila al-arba kullum da safe za su tafi alharra area kan da ke kuma da aka ta wurin kasar da baka ya ce ce alharra wurin laba laba ce ne fa ya kuma da amma da kai yace fa in da ruwa kullum za su fita da safe su da kuma gida su je wannan gabashin kan hanyar makka daga gefen arewa na madina su zauna suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan Allah tana gabashin arewa a madina wato ne kan hanyar maka da ne gefen hau tana da tafiya da yanzu hakan shirin da ake cewa hakan shirfiya daga wannan bangare akwai gidan ka'abu ibn al-ashi a wurin mutane sun je irin ziyarar da ake kai mutane zuwa ga ma'ayyar madina suka biyo da wani kuma suka ga wannan makarantar a kan hanyar ina iya tuna zuwa na ɗaya wurin kuma daga nan ba sake komawa tun farkon zuwa ma'ayyar aka kare irin rigila din nan ka ka yi jawo da ya yi mun nan dole da tsari in ba ne ba ne ba ne ba ne ya kai ya nuna mana da bayanai haka da ya wuri ne da asalin da sauransu to sai suka ji irin wannan wuri ya ta da nuna suna jiran shi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubu harban mu'ira ba ka dawowa sai rana ta yi zafi wato zafin rana ne zai su dawo فانطلقوا يوما بعدما أقالوا تجارهم sai suka biyo wata rana bayan jiran nasu yayin tsawo da yawa falan ma awo ila buyutihim yayin da wato suka koma suka da kansu koma gidajen su aw fa rajulun min yahud sai wani mutum daga cikin yahudawa aw fa ya hau shine aw fa ay intaqa ala kullin min aqamihim ya hau kan wata ganuwa daga cikin ganuwar madina hudun jamus a abinan azam ta yi wata hudun ko abinan ganuwa ɗaya jamus shi ne azam wato katangar ganuwa ya ya hau ya leka li amrin yahudu ne saboda wani abu da yake sauraro shi ne yahudu wanda yahudu ne ya hau kan ganuwar madina yana jiran wani abu ba faɗa mana ko ne ba yana cikin wannan jiran fa basara bi abdullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya hanyi alamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وأصحابه لمتابعته مبيضين مبيضين كم يحوقي يزول به وصرف أولا يتنا وتكوتي والده كيف كان هو أبو دنيسا دنيسا أي أبو أولا يوم يجب أن هو إذا أوسع يوم إذا دابل لنا لنقوم أو كمان واني كان أولي to ta ya ango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ango gare mu falam yamliku yahudi an qala bayan nan ya kasa hakura shi falam yamliku an qala ya kasa kame bakinsa daga faɗin wannan magana bi aqda sauti bi aqda sautin shi yake cewa ya ma'ashir al-arab ya kula da kawai da ba ba da zai yi ya kuma shi ba ba su kun kan kabilan shi asali da kuma to jinsin da menene jinsin da wani ne kuma jinsin da kaza يا معشر العرب يقول القائل هذا جد منكم الذين تنظرون ونشين حظكم الذين تنظرون ونشين لبدنا ونشين جد لو أنا نكون تعرفون يوم أنا نكون حظكم لبدنا ونشين لا يكون sai ce kafarar musulmi na lokacin nan sai musulmi suka zabura ila sinai kowa ya kuma kamar su da wani abu zai faru kowa ba a san me zai kai kawo nan da nan kawai sai a cikin wafi da mutane da kuma ba a san me zai yi a kowa kowa ya kuma kamar wata lafa wasu da Allah sallallahu alaihi wasallam bi ba a yi kawo suka haɗina suka tsaro mu Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan wannan wato kafafin قال ابن القيم قال ابن القيم هنا سواه وسمعت الوجبة جاء بدون صوت كما كان الفرد ومن أو من قلبي والتكبير ثم كبر في بني عمرو بن عوف تكون إيريا بلاد قبيلة بنو عمرو بن عوف أتي مدينة وكبر المسلمون المسلمين كي كبر الله أكبر قال ثم فرنسك بقلوبه بالظلم الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا لقاء وسقطوا درس عدل شيء فتلقوه suka haɗu da shi wahayin yau suka gaishe shi bi tafiyyatin nubuwati da gaisuwa na annabci ma'ana ya Allah ya nabi Allah misali kuma su faɗa kan ya ma'ana assalamu alayka ya rasulullah ya nabi Allah suka zo gaisuwa ne da annabci kamar da ake cewa a zamanin mutane tuni a kan gina da kala fulanun ala khalifa a hayyahu bi imratin mu'minin shi ma'ana kamar sai gaishe shi gaisuwa ta sarauta ta shugabancin cikin gwamnati السلام عليك يا أمير المؤمنين حيوه بتحية النبوة مع نفس الجيش تجي السلام عليك يا رسول الله يا نبي يومنا فأحدثوا تسكير مع ناس القرى بس يجيني أحدثوا هو إلى زنا كم مكيفين أو لهم سكر صبوا سكر لا يجي الله أكبر مكين هذا أبدا يجيسوا سيرة سمامي بعيد يوم والسكينة تنشر شي كون من الله صلى الله عليه وسلم نزوة تهدي به كبت بايا أقل جاء عنك لنسى أقل جاء تجي وسكين نزوة والوحي ينزل عليه وحي كون ينزل كأسن عليه وسلم ألا نجاوزا فإن الله هو مولاه ألا شيني مجد جل ولنسى وجبريل للملائكة جبريل وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رحيم mala'iku kuma bayan wannan mataimaka ne kuma za su yi a da aka saukar da wannan daga cikin surutun tahrib a saukarwa game da lokaci aya aka saukar da ita sau biyu saboda munasaba amma ni ita ce guda ɗaya kuma aka manta guda ɗaya ma'ana ce ta za ka sau ya kana kan da tafi da su da ya ce nazarin ta hanyar aya bai kaza wannan aya ta saukar ne a kan abu ko kuma ya zama wani lokacin ba sauka ta sake yi a kan wannan magana ya zama cewa an fassara wannan ayar da cewa tana da alaƙa da wannan munasaba duk wanda ya kamata mutum ya rinka da yana tafsirin da Qur'ani qala Umar har yanzu Umar bin Zubair yace fatala qawm Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'adala bihim dhaka yamin nan ya kuma bayan farko mun ga farko shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato fa'ada da bihim za ka nemi sai yi bi hanyar bangaren dama da su hatta na zala bihim bi bani amr bin auf har ya sauka a kabilar bani amr bin auf wa zalika yawm al-ithnin ran wa al-ithnin a min shahr rabi'in al-awwal haka ne ran al-ithnin a watan rabi'in al-awwal فقام أبو بكر للناس أبو بكر يميكي ومتاني وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عند المنشئ بتكون بتكون وقرب صلى الله عليه وسلم فطبق من جاء من الانصار sai waɗanda suka zo daga cikin mutanen madina da suka zo ba sai suka rinka wato min man lam yara rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da cikin wadanda ba su taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo kuma su san ba wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyu suka gani ga ɗaya a tsaye ga ɗaya a zaune abubakar yana tsaye yana da sama yana yau da suka zo yuhayyi suna gaisuwa wa fi musnatin yajibu wata fuskar cewa aka yi mana yanzu a babakin suna zuwa a babin da yi hanyar a babakin suna kai da abubuwa a wajen ba kuma sun ce yanzu ya abubuwa yana zuwa hatta a samun shi shi wani da farko zai ta mutum ma'ana sai su zo suna kai da abubuwa suna tsammanin jini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan yana zancen waɗanda ba su taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba cikin mutanen Madina ne kawai labarin da suke suka yi imani ba da su aka yi al'aka ba yawa gura ko a tsaye ba su dai ake cin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba da haka yanzu ya zo musu a farkon zuwa kuma da ya shigo gari ga shi ya zo su biyu kuma ga ɗaya a zaune ga ɗaya a tsaye wanne ne ya cikin su shi ne wasu da cikin sai suka fara gaida abubakar da yake da ba su gane ba cewa ba shi bane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake zaune شيني منظوري حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن لا يحكم الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه ببدائه حسن أبو بكر يزور يسعى ما يفسع يمس إيمان شيء فعرف الناس رسوله a lokacin ne da abubakar ne wannan sai muka rufe da wannan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna shi kuma tawadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna su ga to ai ga ina zo ne wannan shi ne sallallahu alaihi wasallam ba da fata wannan kamar yadda zamu gani kuma sauran abubuwan da ya wasa sai fa ara Allah sallallahu alaihi wasallam inda zalik a lokacin ne musulmi su gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma daga sahihin Bukhari daga maganar Umar وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال أنا قلت إن المدينة جبتين كانت تتكلم أكبر كل زحف ومن أنا كنت أكبر مؤدى الأمر أنا كنت جبتين مدينة أنا تتكلم للاستقبال للكلام من الله صلى الله عليه وسلم وكان يوما مشهودا كما يزمى لا نادي لا نادي أبن شيدا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها مدينة تبتقى شيدا وتنادى أتاني تنجا في المدينة تبعي نادتا تكي وننادى جرمة تحسكي تدرجة أتي من الله صلى الله عليه وسلم يا سوف أسكين وقد رأى اليهود صدق بشارة حقوق النبي يهودا وأتكين الجابر سوق التفكير عن نفس حقوق حقوق ɗaya daga cikin annabawan da su faɗi yana da littafi a cikin old testament ne ne akwai na hanko yau a ciki dama an faɗa inna allah ja'a min tayman wani nasin yana na ayyuka da lafiya ka ga kuma ba kula da lafiya ne amma ga yadda yake inna allah ja'a min tayman allah ya zo daga tayman wal qudus min jibali fara mai tsarki kuma ya zo daga duwatsun fara to ijma'in malamai da yahudu da kirista da musulmi akan jabal farad har zuwa da jabal farad duk inda ake zantanta shine jibal makka zuwa sun makka don haka ashe wanda ya kuma daga zuwa sun makka ya zo wannan wuri shi ake nufi da wato al-qudus ya zo ne da ya zo nan ana ishara zuwa ga zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan babin da ke hannun su da wannan yana da kasin da nasan a babin duniya illa su abun su za su ce fassarar da suke ba shi ba wannan ba yau amma babu wani jibalin fa'an kuma a tarihi wanda jibalin maka mun kuka jawo duk inda za a je a dawo zuwa sun maka ne me ya kai idan ba a zance mun da Allah ya saka ba sallam me ya kai magana zuwa sun maka cikin babu nan kun ga mutum da su tarihin su mafi yawa abin da ya shafi Palestine ne da Sham da Misra an ko aka zancen jibalin maka duk mutum da mara zancen annabi Isma'il da tarihin sa bai dauko a ɗauke annabi ibrahim da ya ko ismail da mahaifiyarsa hajar ya zaunar da su a wannan area a makka a wajen ɗakin ka'aba da suka gina ɗakin ka'aba to a nan ma an yi da festivalin fara sai kuma wani wani wato prophecy na abubu kamar da suke ambata shi da abin da malamin mai so ya kawo ya ce wa nasarar da rasulullah sallallahu alaihi wasallam goba ala kullu min ahli ko sa'an sai mu tashi kan maganar tsayawa a kuma ne sannan kuma magana kan kuma ne kan hukun mai yi shi kaɗai ya yi kaɗan a darasin gaba kuma darasin mun gaba da wannan ne aka yi abu wani kwana nawa ne ka kuma tsakanin mai kuma kwanaki da kuma tashin sa daga kuma ya kama hanyar shiga madina na juma'a ya tsaya ya sallar juma'a a hanya sannan ya shiga cikin gari madina kuma mai yi abu bayan ya shiga sai da mutum ya karshen insha Allah wanda da ya shafi hijira Allah mu tafi da lokaci na
roji kasancewar wasu da zaɓe wannan yana tafiya baya wani Yeah.
da ko akwai wannan na cikin kama da shi don mutum sallallahu alaihi wasallam don yana da cikin abin da lokacin ne ya yi wa mutum ko da ne ko da abu da yake kama da shi duk abin da za a ce wannan dan adam saka da ba a yi ba ko ba za a yi abin da Allah ya ce da Allah ya samu wannan shi a matsayin hali ko kuma ba ya yi ba da ta ce da aka ce da ya yi wani abu da za ka iya cewa babu kama da dan adam saka wannan shi ne zai yi misali a mutum kana tafiya tana wani wa bayan bayan hannun ta ce haka ba ko a ko ko na ko ka ce a da yake yi yana yin ko da ne da ba ya da da ko wasu suna yin kuma amma ba dai hali ne mutum da wasu kuma ba ya kuma da ya zo a cewa ne mutum na an yi magana cewa ba anan ba ne yana taimakawa haka shi ma ya zo da ya zama kamar lokacin muka da wani abu da ke cin samari da mutum da su da wasu ne musamman na shimari da kudin da ya yi wasu da gani wasu ayi don sha Allah ma samu da kawai shi wannan shi ma ya ta mai da aka amfani shi amma ba wai da wani ilimi ne ya yi sun zama ilimi ne shi ba amma da ne su sa shi kafin bayan amma shi kuma ba kowane lokaci dan akan samu lokacin da wani abu ne gani yau
ga wani abu ko ne na shi wannan cikin kan yawan gari su ne kuma yana da kan yanzu a cikin bayan da kuma wani littafin sa da labarin ne bayan da abubuwan da suka faru da kuma sai da baka ba annabi sa shi a mutum ne yau ke Allah ne ya annabi shi amma kuma ai abokin ne yake wannan suna da mu a kuma ba mu da ingantaccen magana da wanda aka san cewa akwai da yake suna a yau amma su sun amince shi kasancewar wannan lamarin ya zo ta maganin jibal faran shi ya sa ake faɗa a wurin da an tattara ko da ke mutu shi ke babu mu ya yi tabbata a kuma kome tabbata ba su mu da zaman da babu da ke da ba da amma ko a kuma babu wani annabi ne wannan suna ne ba kamar ba kamar annabi daniyar ba shi wannan ya zo annabi daniyar ya zo kuma har akwai kisarsa lokacin zamanin umar har mutane a sha har da kuma suna kuma suna neman abin da ta wasu yi da kabarin sai na hukuri yake a je a tuni kabarin a gina akwatina guda goma sha hudu a sa shi a ɗaya daga cikin wanda ba za a gani ba sauran a wasu ba kuma saboda kuma kada a je a yi kuma za mu kuma ya hana mu lokacin da aka je a samu wani littafi a jika hannunsa kuma jikinsa tsariyan tsaf ba kamar su ke mu za mu yi a kawo kuma wani labarin suna da labarin da suna ba su labarin wani
wannan kisa ta haɗa da rayya
da abada rayya wanda ya ce gobe da mutum da ya na zai ce a sarka salama ya yi faɗa a cikin amfani Na.
da ita cewa ne kisar an ce da ita ce da Eh.
ya tare cewa suna yake tasiri Na.
ga mutum ne kamar yadda ya faɗi.
eh wannan amurka ko da wannan kisa ba ta inganta ba abin da ya shafi ai akwai abin da ya taɓa faruwa ko ya faru karo ba na farko ba ke nan wani lokacin da aka yi sulhu hudaybiya da aka turo wakilin mushrikai a lokacin wane ne ne wakilin mushrikai a tattauna a lokacin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa sa'al ibn amr shi ne ya zo a lokacin da ya sabu da abu yau saboda su wani misali yau wani ne yana cikin abu asalin abu haka ya ne kasancewa wani hadisi ne kai da ba ya da hukunci ne ina samun da su ina da wani da su ya samu albarka ilimin ba kuma in ji ko in ji shi ya kara mana ya kuma wani Malamai yana daga cikin wasu.
yoga jama'a sunan wuri ne liman liman ana cewa liman har yanzu akwai liman liman a cikin wani kakabiyar sauri a bangaren wani kakar asiri da kuma ake cewa liman to yawwa da kyau wannan jumla kasance ka san su suna magana kan Allah to sai dai kuma da yi hakuri da mila da ya hakuri da ba irin da kuma mun bari mun kawo to Allah ya zo da ma'ana su za ka dauka abin da suke yi to mun Allah sai mun da masu sun hanta wa kansu za mu yi goma kuma malaman su da suka rubuta bayan sun cincire da masu tantance su da akwai su lafuzan da kan aka faɗe su dole mu canza musu ma'ana ba a ake yi ba to sai zama kuma wannan canjin ya faru da aka matsayi da yau su ce fi inda Allah ya baka da wanda ba sai ana nuna umarnin Allah ko annabcin Allah ya zo ta bangaren jima kuma ya ta bangaren shi ke ba ta nuna Allah da na ana matsayin ana wani biyu a nuna da kansu kuma imam ne ya yi da shi ran da ya samu da san samu kuma kuma addu'a ta musamman da masu aiki wani musamman su da kansu da su wannan dawowa da kuma suna masa Allah ya sa domin dawowa da maka duk da abin da ya yi a hankali na iya bane da kuma kammala shi Allah ya sa masu alheri Allah ya yi kama da kuma duniya sa masu da lalata a jini Allah ya kuma